إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yamuna talata bakwai ga wata na safar hijira shekarar 440 daidai 440 daidai wanda ya dace da 16 ga wata na goma shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 150 daidai darasi na 150 a littafin alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz a darasinmu da ya gabata tambayoyi suka biyo baya fahimtar bayani da na yi na maganar ba a dasa sallah ba a dasa nafila a bayan farilla kai tsaye to wani ya fahimci cewa kamar ita kanta nafila bayan nafila ba a yin farilla kai tsaye magana ba haka ba ce abinda yake maganar nasin da makaranta na cikin sai musulun wanda ma'auya radiyallahu anhu abinda yake cewa na sallam ya mana umarnin kan mu gama sallah da sallah sai mun yi magana ko mun muta wannan ya biyo bayan wani cikin magabata da ya tashi ya dasa sallar nafila a bayan juma'a kai tsaye كان بيامنا أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواية مسلم كما مكرت رواية تكون سنة أبي داود ودى النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتآخر أو عن يميني أو عن شمالي دي معنى ما قلنا إن كنت كاسا كنن إن زي نافل أبايا فللا يهي قبا كو يهي بايا يهي داما كو يهي هاقم kenan dai cikin abin da ake maganar dasa nafila bayan farilla kai tsaye bayan farilla ba nafila ba a nafila bayan an sallama daga farilla a dasa nafila kai tsaye a wurin shine hani ya zo ɗayan waɗannan ababen da aka zano imma mutum ya yi magana da wani sun hira ko kuwa ya huta daga masallacin ya dawo ko kuwa ya canza wuri wani canza wurin gaba ne ya yi daga inda ya salla ko ko baya ne ya yi ko hagum ne dama ne ya yi ko hagum shi dai a samu canjin wuri ko magana ko huta daga masallaci wannan shi ne iya da alaka da maganar nafila bayan farilla amma ba a hana ba yanzu in yi rawatib in yi nafila da ake kayan azor ko kayan la'asar kuma kai tsaye in tashi in kawo sallah ta farilla a wurin wannan hanyar bai zo ba magana kenan sai ta biyu a ta maganar da na yi na maganar sigar salati mana addu'a duk askarkin sunna bai huce wutiri ko saba'in ko ɗari kamar da muka bayani to wai fahimtar ba an ce ba daga ɗari an ƙare azkar bai huce ɗari azkar imma mutalak akwai mutalak na azkar shine kurin ka ta ambatan Allah ba lissahi abin da muke magana na lissahi wanda za ta kawo kaza shi ne ake magana a nan sallallahu alaihi wasallama bai ambu babu ruwaya inda ta inganta inda ya hudu wani azkar da ya huce ɗari yakan ce marra ko salasa marat ko saba'a ko saba'in ko miya duk wani akwai kuma ya zo a sunna irin wa'in na aurarikin ko ne wanda ya zo a yi shi yadda ya zo amma da muke maganar wanda bai zo ba ka ji wuri da ya ce 130 da kaza ko 300 da kaza ko 700 ko 600 ko ma dubu duk da akwai ruwa da ta shahara ta cewa duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati dubu baya mutuwa ya mai bishara da aljanna abinda ya yawo cikin wannan social media wannan abu da ake yadawa hadisin hama wani ce ya ka tura ma wani to gaskiya ruwa ya bata da inganci bangaren sanadi ruwa ba ta inganta ba to ba dubu kaɗai ba duk abin da ka ji na aura da an kawo dubu ko dubu kaza ko ɗari kaza ka yarda a wajen malaman hadisi sun tabbatar da babu ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine magana kuran ko kai wannan ko kurin kai ta yi asghfari ba kai da ba lissayi ma da yatsa ko in kai ta kanka astaghfirullah astaghfirullah an ce misali annabi sallallahu alaihi wasallam a zama guda ko ba wuni guda ba duk da akwai ruwa ta ka a wuni yana a suka fari so saba'in wata ruwa so ɗari to an ce a zama guda zai rabu ga fili wato belek zai kawa ɗari a zama guda rabu ga fili wato belek to wannan kenan na irin na irin irin sai a sakarkin wannan ire-iren wannan a sakarkin yana yana yana su na rabu ga fili wato belek duka fili a tuba ilaik wannan yana yin tsoha ɗari zama guda kenan a zama guda ma ya tsofa ɗari a takaice to ka kenan wannan ko ka yi wanda ɗarin ko saba'in kin ko ka yi ta a tsakanin ka wa annabi salati ne in ma dubu ne ka shi ne ba ba ka ƙayyade yawa ba ko ma ka ƙayyade ba kuna shi ne magana sai ta uku ta maganar wasiya da muka yi wasiya abinda aka yi maganar mutum akwai bambancin kyauta da wasiya idan ka ba wani magadinka kyauta da ranka a shara'ance inda ya amsa yana tasarrufi da ita duk da za a ce ka yi zalunci bai kamata ba ka yi amma idan wannan magadi ya amshi wani abin yake tasarrufi da shi to bayan mutuwa ubanku ba mai dama ya amshewa san da haka nan ba haƙƙin a shari'a ba ta amshewa lalle babanku ya yi zalunci bai daidai ba in shi wannan wanda ya gadan wanda ya dan uwanku yana da dama dan ya kare babanku zalunci da yace na maido a gama amma in ya rike ba mutan shari'a ta ce haka mai dole a raba gado da kai in dai ya amsa misali gida ne ya shiga gona ce an bashi da shaida kuma iya noma kayan shi wannan ya riga kyauta ta riga ta tahi duk da lahin tsoho ya tsoho ya lahi tsoho ya mai asibara gawarta mishi amma kyauta ba mu ce ya amshe daga hannun wannan dan wana ku tunda ba ai daidai ba wannan laifi tsakanin shi da Allah wannan ba wada amshi amma idan hudi ne yayi na ba wani gona kaza ko gida kaza amma takardun gida a hannun shi kudin haye gida a hannun shi gona ce na ba wani dan shi bai amsa ba shi ke noma kayan shi bai amsa hannun shi ba bai bar mishi ba to na in yi mutu dole a mido a zama da gado bai shi kyauta ba ta ka amsa ba sai mutum mai ba da zan ba ka kaza ka zo zan ba ka 1 miliyon ka hanga zo kura ka ce ya mutu zama da ta bi shi misali ko ta sai ta bi shi ya mutu kun kai asara shi zai ba ka zo wani zama ka waya zo zan ba ka 1 miliyon wannan zan ba ka 1 miliyon zo kun ka hanga zo Allah sai ajali yayi to wannan kudin sun zama kudin gado baka amsa ba shi kyauta zaman kyauta amsa ko ka bar mutum ko da bai dauka ba dai an san wannan akwai abin misali ba amsa ba ake misali an san bari ne ake zai iya da ba kenan yi abin da gida ma da shi kenan mallakar kyauta amsa kenan in bai amsa ba dan na ba shi gida ko gona ko kaza a hannun da kake tafi ganka he ka mutu to ta koma ta gado amma in ya amsa gida ne ya shiga gona ya amsa ya noma da diyan shi to ne da ku hakuri ko in baya Allah taimake mu sai karatunmu na yau kitabul fara'id kitab maka wani makace karkashin kitab akan yi babi da malamai magabata ya cikin hanyoyi da aka bi wajen kafa addini wajen tabbatar da shari'a kitabin kaza dan asali ma kun malamin zai kitabu sala kitabu tahara kun yi buga littafi ba wani magana komai a ciki kenan yayi duk abin da yake da masala ta wannan abin zai kawo a ciki in yi kitabu tahara to duk abin da yake da tahara zai kawo eh babi babi baban kaza baban kaza amma duk abin da yake da alaka da tahara za a kawo shine kitabun nasala kitabun zakat kitabun komi da haka suke daban-daban ba a gama ma an ce daga imam maliki ne cikin malamai dai wanda shahara wanda ya littafi mai gama littafai daban-daban kitabun tsara kitabun salata kitabun zakat haka ya ta kawowa kitabun hajji amma saura can da kurin kada yake to ke yanzu mun za mu karanta kitabul fara'i kenan duk abin da yake da alaka da gado wanda yake son kawowa a nan zai kawo shi an ce alfara'id kina an san wani ne wanda Allah ya ma lokacin shi ya yi kuma ya bar wani abu a bayan shi wannan hukunci ne na bayan mutuwa wani daga cikin musulmi Allah mai cikawa ya bar wani abin rabawa to shi ne za a bayanin wannan abin da ya bari wanda an je an binne shi an dawo kakamna misali ke ba labarin ita bulama wata talasa عمله وأهله وعمله أهله وماله وعاله فرجع عنه ثنان ويبقى معه واحد ما ندى مغانا مامتي abu uku ke binka bayan ka mutu da iyalai da dukiya da aikinka ya ce ai abu biyu za su dawo su barka da da iyalanka da dukiyarka iyalai ɗan rakiya za a binne a gyara amma duk abin da ya kamata a maka a maka addu'a wannan su sun kare daman dukiya yawa an kasa wani bargo ɗan libi ne wani abu da mai tsada da an ɗauka ko mota ce kana misali wata ku pikop misali daga makwance kun kare bakin makwanta ya ɗauke ka an raba kai ta ɗan wani bargo ne dai daga an za ka yi a hudu shi damun da ke na dukiya daga nan za a raba ka da shi kenan maganar iyalai duk alaƙa ka da su daga nan an kare za gane mutane ba wata gudunmuwa ba wata kara a jan mutuwa an gaje makwata an binne an wajen mutuwa kaga ana ana ana gosulu inda karaman katanga ga ana ketarwa jik jik ana ketarwa suna ga makota musu kadan dan mintin ɗaya da biyu da za su yi a kowa kayan su mutu ga makwanta suna ga sun makara ba ta lokaci na an jima Allah inda katanga gajera an metri za ga ana ketarwa ta gib gib ana ketarwa katangar kowata musu kadan lokacin yayi kadan yayi kadan a ce yayi waha a ce kowa wuta sun kare da kai sun kare da kai shi kenan da mai yabo da mai zaki an kare shi ma kuma ko da sun tsaya wasu makomi ko da sun tsaya wajen komi musu a aisha ta kullum mutum ka yi kokarin gyara da Allah fara ka yi kokarin usulu tsakaninka da Allah malicinka shine za a barka da shi an kare yanzu wannan gaba ɗaya rayuwa ta kare daga kai abin da ka aikata tsakanin kai da Allah kuma wannan an komo kwana biyu ɗaya ne an yi kuka kwana biyu an yi jaje kuma an manta Allah mutum abu ne wai ba shi maza abin da zai abu makaɗan bane ba Allah kiyaye balle an akwai wani abu rabawar yanzu nan maganar raba abin wannan da aka bari ya ce ta'arifuwa me ake ne da alfara'id zai gaya maka asalin kalmar me ta kumsa daga ina ta zo ya ce alfara'id jam'u farida jam'i ne كنا فريدة بدا فرائد ديوة والفريدة مأخوذة من الفرد أصلا أنسى كلمة فريدة دقع الفرد فرد بمعنى التقدير أظن قدر أينكا كذاني أن قدر كو أينكا يكا مثالي يقول الله تعالى فنصف ما فرضتم نما قنا ما أولي وجن صداقيني idan ka saki kayan ka kwanta a ce kana da rabin abin da kayan ka na sadaki kenan misali jika ɗari ce ya ka saki kayan a kwanta ka wasa to sai ka roki hamsin su su rike hamsin duk da nan ana samun matsala a nan wajen wannan fahimtar shi inda ake wannan magana ba an kai bai ko ba an ajiye inna al'ada an ajiye sadaki ya wasa a an ya almeta ya yanka sadaki ko ya bada jika ɗari shi ne ake magana yanzu ba a maido mai kayan shi sai dai a maido mai rabi amma ajiya ce ba na sadaki irin na kana al'ada Allah kai mu ɗan ma'armi ya ajiye 'yan miliyan ko jika ɗari biyar to ka haɗar ma'armu na bai higito ya ka fasa to a'a nan ba mata shi bace ba ba saki ba ne bai fasa ya ce aka yi ya ba shi saraɗin shi tun da ajiya ce dama aka yi aka yi gaggawa ka bada ba ɗaya ba ne ba nan ana magana saki ne ya yi in ka saki ne kahin ka kwanta kenan to nan ya kawo nan misali kenan ma farattum kenan abinda kuka yankawa mace na sadaki ai qaddartum din dai ba na ƙara bayani ne na farattum ana abinda kuka kaddara kenan kuka yanka wal farad fi shar' to amma shi nan abinda muke magana yanzu farida a shari'a wannan ibara da aka ta anan ta'rifin ta anan aka ce al farad a shari'a anan an ce huwa nasibul muqaddar lilwarif wani kaso da aka kaddara aka yankawa wani magari shine alfarad an yanka ma kashi daya cikin biyu rabi cikin gaba daya daya cikin uku daya cikin shidda yana da wannan shine alfarad yace at-tahdhiru min at-ta'addi fil mawarith yanzu sai maganar hattara kashe na ƙetare iyaka ko huta gona da iri a kan lamarin gado abinda aka bari na gado ka a keta dokar Allah a kan shi ya ce a tahadiru min ya ce laƙarƙanar arabu fil jahiliya kamar da islam yi warritunan rijala dunan nisa wal kibara dunan stigar ya ce larabawa a jahiliya kayan musulunci suna ba da gado ga maza banda mata kabar iya maza da mata maza suke da gado mata ba su da gado wal kibara duna sigar kuma maza manya a ɗiyan ma kanana ko da maza ne ba ba su manya ake ba ba banda yara kamar da ke an zama nan a karkaranmu ko a wasu wurare za ka ga gado ba a ba mace gado balle na gona a yasa wasu turawa sukan soki musulmi da wai zalimcin mata ba a ba mata gado lali wannan ba musulunci ba ne ba al'ada ce ta wasu wurare wasu musulmin ne kuma akan jahilci suke tsammanin haka ne ko daidai ne amma ba musulunci ba ne ba al'ada ce take bambanta namiji da mace a ba namiji gado a hana mace gado na ubanta a ita ma tana da gado kun zama gaza a gaban insha Allah yace falamma ja al-islam a'ata Allah kullu dhi haqqin haqqa lokacin da jahiliya haka ake da musulunci yazo sai Allah ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙin shi aka ba maza nasu aka ba mata nasu kowa da kowa nashi wasamma hadhihi al-huquq wasiyata min Allah al'ambaci ko ya ambaci waɗannan haƙoƙi da yanka ma kowa wata wasiya ce umarni ne daga Allah yanka ma bayan ya ƙare kaza namiji kaza ɗa kaza wannan ya ƙare ne kama ganin wannan bayan da aka na gado wasiya ce daga wajen Allah kenan umarni ne daga Allah ya ce a bada haka ko ce farita min Allah farita min Allah kenan wannan wani abu da Allah ya yanka da kanshi yanka kanshi shi ya raba shi da kanshi shi ta sauran ibadodi da dama Allah bai magana kansa ba sallah magana zakka magana zakka magana haji duka abin ya zo kurin a dunkule amma magana gado Allah sai da ya raba kashi daya rabi daya cikin takwas daya cikin hudu daya haka Allah raba kanshi yace bayan yayi maganar wasiya sai daga wajen Allah farida ce daga wajen Allah ثم أقضى على ذلك بالتحذير الشديد sai Allah ya biyo bayan waɗannan bayanai na maganar gado da ya ce fasiya ce daga wajen Allah farilla ce daga wajen Allah Allah sai ya biyo bayan waɗannan ayoyi bitahadir shadid da tsoratarwa mai tsanani wal wa'id al akid da wa'idi na narkon azaba mai tsanani liman yukhalifu shar'a Allah fi muhadith ga wadun wanda ya saba ma shari'ar Allah akan lamarin gado ya biyo ba da tilka hududullah wannan bayanin da Allah ce wannan dokoki ne na Allah wa man yuti illa wa rasula duk wanda ya da'a ga Allah ga manzo na Allah kenan ya bi dokokin na Allah yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah mai alƙawarin zai shigar da shi aljanna wadda ƙoramu ke gudana kalkashinta khalidina fiha kuma an shiga za a dawwama a ciki yace wa dhalika al-fawzul azim wannan shine samun rabo mai girma yace amma waman ya asillaha wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi wa ya ta'adda hududa ya taka dokokin da Allah ya yi ya shar'anta ya taka su ki naki aiki da su to can kaga an ce wanda ya da ga Allah za sa shi aljanna shi kuma wannan yadkhuluhu nar Allah zai shigar da dan ta'adda akan dokokin Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin wannan wuta walahu azabun muhin kuma Allah tabbatar mai da azaba ta wulakanci wannan shine wa'idi da Allah ya kashe game da duk wanda zai taka dokar shi ko ya saba ma shari'a shi wannan biyu ba magana akan lamarin raba gado shine abin da yau zaga tura suna neman turo wasu musulmi da irin ra'ayuka da dama na neman shiga irin waɗannan ababe wanda kwallon yan irin wani ababe duk wanda yake tare da irin mana masu hori a ji masu magana cikin miyan hukuma matsala da muke ciki a yau na maganar neman neman da duniya abu guda kaga yanzu nan kaddaram sace misali sai da yawo kasashen sai da yawo kan sai da yawo akwai kasashe wanda ba ruwansu da addini ko arnanci irin jaya kasar magana addini ba ta so ba da inda yake addini shine al'adar ma al'adar ce komi addini ne yake ta yadda mu kai a zuwa ɗauko ta doka an aka haɗu kuma da mahi yawa su arnan su suke da domin masu turawa masu ba umarni daga nesa su sai kusa da su na haka na kowa sani turawa sun yi alaƙa ko kusa da irin waɗancan marasa addini dan ba ture da abin da ke da alaƙa da addini bai san shi kuma iya kwantatin shi to sai ka ga daga can sama an zo na daban ku je ku zama na kasashen afirka ko sai da yawo ko imuwa ku yi doka kaza su waɗannan masu yawa a ciki ba rusu da addini ma ba rusu da addini kai wanda ka dole ne duk masu irin wannan zama matsayin musulmi ka ɗauko ma ƙasa ka ko al'umma ka wani abu da ya ci ta kawai addinin ta ka gobe kiyama gaban Allah kai mas'ul saboda kai musulmi ne ka san al'umma ka musulmi ne su kuma wancan arna ne ba rusu da addini ya da ko ta shari'a wadda take da karo ko cikas cikin addinin mu su kuma tana masu daidai da daidai ne kaga anan kaga akwai matsala dole ki ne wannan ababan akwai addini kai musulmin din da kake kasar ku musulma ce duk da kake mas'ul din da kake a matsayin kasar ku in ka dauko wani abu da zaka addinin al'ummarka ka ka ci amana al'ummarka wannan dole a san haka gaskiya magana dan so da kamar da kada nan wallahi tana da alaka da irin wannan dokoki sai dai yamuwa ba adiba bisa diba alaka ta zamantakewa da alaka ta addinin al'ummar Allah shaidan amma gaskiya amana ce da duk wanda yake mas'ul cewa gobe kiyama zai zama to misali gaban Allah ma yurasu min malil mutawaffa yanzu muna maganar fara'id ko farida maganar gado menene ake gado a dukiyar wanda Allah ya ma cikawa ajali yayi na wani bawan Allah to menene aka ce za a gada a cikin dukiyar shi yace idza mata al-insanu budi'a min tarakatihi bi mu'unati tajhizi wata fanihi sama bai kaza idai ne idan mutum Allah mai cikawa yanzu za a fara budi amin tarakatihi za a fara daga cikin abin da ya bari cikin abin da ya bari bai mu wadata ta jahizi wata fani da duk abin da ya ɗawainiya ta shirya shi na misali ruwan wanka ne sabili ne duk abin da yake da alaka wajen wanka duk abin da ke na magana same da kawani duk wannan za a fara daga cikin dukiyar shi an ba wanda ka sadaka ba abin da a farko dukiyar shi za a doko a mai waɗannan ababe a wanke shi a same a saula kawani da tarare da duk wani abu a cikin dukiyar wannan haƙiya da wannan haƙiya magana binnewa hatta an biya za a yi masu aikin makwantai a ciki a biya masu gina makwantai da sai wani icce da tabarma da a ciki abin da ya kamata a fara yi a cikin duke shi wannan kudin da za fara huddawa a cikin duke mamaci ya ce kuma suma baka za ne kuma sai a tambaya wa ke bin shi ba shi yan wa ba kayan kumya ba ne ba don iyawa taro da aka yi ba ƙara taro irin wannan abin da ya yi in dai ba tsoron wani abu daban a lokacin da aka tara kayan abin ne kowa ya zo kun da san wani wani alamatuka ya zo iya da gani ba ba kan haduwa yawa da garan ya ce jama'a wannan bawan Allah muna tambaya duk wanda ya sa iya bin shi bashi ko ka sa bin shi bashi Allah ka zo ka sanar da mu iyalan shi kenan a gaya wa iyalan shi a zo a hudi inda dama kayan abin ne kayan abin ne a je a biya waɗannan masu bashi a ɗauko a dukiyar a biya ko da a banki ne a je a buɗe kwan kayan a kashe makwantai a zo a biya wannan kuɗi in wani zai bada a cikin ɗiyan ya bada in Allah hore mishi uban talaka ne misali wani a biya dai bashin kayan a tayi da shi dan anan sallallahu alaihi wasallam shi haka ne in yazo iya tambaya kayan ma ya sallah hal alaihi dain da farko ma bai mai sallah daga baya da Allah kawo dukiya a baitul mal sai shi idan mutumin talaka ne sai nan sai sama sai ya sa a biya bashin kaga sai ya fara tambayar bashin shi kuma sai an biya har lokaci wani bawan Allah manzana ya tsaya zai mai sallah ya ce akwai bashi kan shi suka ce akwai bashi na yan dinaroni ya ce a kuma sallah sai daga abu kata da ta rasulallah zan biya ya ce daga yau bashin ya hauka ya saka da kanshi ya ce bashin ya hau ne ya saka da kanshi inda bai shiga da kwamiyar sallah ka kira da mahimmanci kayan aje abin ne a tambaya a biya bashi ta kwan aje abin ne haka ya dace haka ya kamata a yi sun mabi wasiyati a cikin dukiya bayan bashi kuma sai wasiya da ya yi a bawa na kaza a bawa na kaza cikin abokai ne cikin yan uwa ne illa mun sani mun karanta a baya sati da ya gabata ba wasiya ga magadi duk mai gadon ka baka ce in na maka a bawa na kaza ko ka bada ba a yarda amma kana iya wasiya ga duk wani an ce balle yan uwa wanda kana taimaka musu kai ne yan uwansu yau ka san ka mutu iyanka wani kallon shi ma bai ba bayan da komai bisa isa mu gaskiya a san rayuwa ta yau da wuya mai kuɗi zai mutu kaga ɗan ɗan shi ya taimaka ma ɗan uwan shi ɗan uwan uban shi balle kuma raba gada duke ta ƙara rauni ko wani ta kan shi yake kannan ka yayanka wanda suke tare da kai kana taimaka musu to an ce ana so mun karanta sati da ya gabata ana so ka yi wasiya ko na mutu wani wani wani a basu kaza kaza duk da Allah ta na mutu to an ka mutu sai an fara hudda wannan wasiya to kom saura a maida gado kuma yin wasiya a yi magana wasiya ba ta huce ɗaya cikin uku din da kake son mutane baka iya wasiya ka ba su abin da ya huce ɗaya cikin uku na dukiyarka shi ne iyakar ka ba da da yawa ka ba da sulusi shi ma ne ba ce da yawa ce sulusin kenan ba ta kai gaya ba ka ba sulusin ma ta ne ba ta yawa to amma ka ba da ana iya zartar da ita kuma gari bai iya biyar da ba in dai sulusin bai huce sulusi ba dole ya bada akwai masu hana kwana na bonin gado suka ce bisa badawa to irin wannan ubanku ya yi wasiya shi mai kudin idan kuka hana kuka raba wannan gado wannan wasiya kun ci wani haƙƙi da ba naku ba wata ruwa na iya cewa Allah ya bar wa mamaci haƙƙi a dukiye shi an bar mai hasulsi a wajen mutuwa iya da haƙƙi ya tasarrufi da shi idan kuka ce baku yadda ku bada to wallahi wannan kun ci haƙƙi da ba naku ba ba gadan kunin ku ci ya ce fa'in baƙe she'un ƙusima ala warasati kenan wani abin da aka jero ɓangaren sutura ɓangaren shirya shi da binne shi da komi dai da biyan bashi da wasiya tukon bayan waɗannan ababe za a raba abin da ya bari ga magada da ƙauli ta'ala min ba'da wasiyatin yusi biya audain wannan duka bayanin da aka dama bangado Allah ce ana yin rabon gado bayan wasiya ko bashi duk da an gabatar da wasiya amma sunna na sarasar ya bayani za a fara biyan bashi haƙƙin bayan Allah kahin magana ta wasiya ya ce wa liƙauli ali radiyallahu an ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biddain ƙabalar wasiya wannan wata kalma yan wanda muke da yawa ganta a littattafan malaman sunna na ali usman kai umar abubakar umar usman ali sauran sabai duka lafazin da ya zo a wajen malamai magabata na salaf radiyallahu anhu umar abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu ali radiyallahu anhu cewa karamallahu wajahu ba shi da asali a wajen malaman sunna shige ne na 'yan shi'a suka shigo wa hata wasu ala suna suke wuri ba a ce alkarmar lawajahu duk ɗaya ne ba a keɓance ali da karmar lawajahu shi ma radiyallahu anhu karmar lawajahu an ce kutse ne 'yan shi'a suka sogo ma ala suna ya ga cikin su littawa na sa karmar lawajahu shi ke daban ne ɗayan ce shi alkar karmar lawajahu ne a shi ma radiyallahu anhu ko shi lafazin da ya zo a sunna ya zo a kitabu sunna zamu ce na taraddi bai ya ce saboda fadar ali radiyallahu anhu ya ce kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam biddaina kawai wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci sai da aka biya bashi to kan kayan wasiya kenan bashi ake gabatarwa kayan wasiya sai yanzu muna maganar gado ya ce asbabul irth asbabul irth menene sababin da zai kawo maganar yake sa a yi gado duk da ina ga iya da kyau a mun zo karshen babu da ke bai tsawo da yawa darasi ɗaya ne ko biyu ne za mu iya shi ma tabulo mu yi kanin ababen jigon abin gada magadan balle wanda zo a ƙur'ani ko sunna ƙarara mu yi tabulo za mu yi abin zai yi amma za mu karanta da yanzu insha Allah abin da ya zo na matsalai ya ce asbabul irth abinda yake kawo sababin da zai sa ka gaduwa ne abu uku ne ya ce akwai annasar maganar dangantaka ya kauli ta'ala wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ma abuta jini zumunta su suka yi kusa da shashansu a cikin littafin Allah na maganar gado ne dan uwa ke gane dan uwan shi akan wani daban na waje ko aboki ko na da sauransu nan maganar zumunta kenan jini suke ci nan nan kuma ul arham ba ana ne ba irin ta na na na maganar islahi na maganar bangaren uwa a kurin zumunta ke ne nan kurin dangi ba yawan bangaren uwa ba da ke ta rahim alwala da walici walici nan na yantar da wani bawa za ka an ka yantar da bawa wannan kai ne waliyin shi to akan samu a wani hali ka yantar da bawa iyajen bai san maganinsu bai san ba dangin shi kuma ba shi da diya kuma ya samu dukiya ya mutu to wannan tun da kai ka yantar da shi a nan za ka gade shi dalilin ka 'yantar da shi amma shi ko bai gadon ka ba shi bai gadon ka kai ne kake gadon shi shi bai gadon ka ya ce ya wannan magana ta alwala zuman ya kaca walici na 'yantarwa ba na 'yantarwa ba يتي لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب أنا صلى الله عليه وسلم دنغنتك وليتي كما وتسوكا تسوكا تدنغنتك كنا علاقة تجيني yanda zaka gadi naka na jininka haka zaka gadi wannan wanda yake waliyinka ne wala kai shi tana hannunka sai abu na uku an nika ɓangaren armi dalilin armi yana sagadu ya kali ƙaunihi ta'ala wala kun nisibin matarka a zuwa jiku kuna da rabin abin da matanku suka bari inda kuma su ma suna da nasu za a kawon shara kenan dalilin armi ya sa ta gade ka ko kai ka gade ta kenan dangantaka walici armi su suke sabbaba samun alaka ta wani ya gadi wani sai mawani al'irth mawani al'irth abinda zai hana ka yi gada eh ni ɗanka ne ko babanka ne eh ko mace ce da ma abu dai duk abin da ka gadan ya gamu amma wani abu sai gito sai sa hijabi kai mai gadan a hana ka kai mai gadan a hana ka gado ya ce alƙatal abu na harko kisa ka kashe wanda kake gado eh ko da ɗanka ne ko babanka ne ko kana hodo da kai gadon shi ne ya kashe shi hujja kan haka ya kawo ruwaya wadda imam turmuzi ya kai ibn majah sun rubuto abinda yake nasan hadisin ne na abi hurairah radiyallahu anhu yana cewa yace ana abi hurairah an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala al qatil la yarith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kisa bai gado sai ikhtilafu din sabanin addini musulmi da kawuri musulmi da kirista musulmi da yahudu sabanin addini shi ma iya hana gado ɗanka ne kirista babanka ne kirista misali ko bai hudu da ke an usama bin zaid radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima ruwar da imam al-bukhari ya roto haka imam al-turmizi haka ibn majah haka abu dawud sun zo da ruwaya usama bin zaid yake ba labarin cewa manzon Allah ko annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithul muslimul kafira musulmi bai gadan kafiri wala la kafirul muslima haka kawuri bai gada musulmi babu gado tsakanin arriq magana bauta ɗanka ne kai ɗaya ne amma ɗanka ya shiga halin bauta bawan wani ne ko kai ɗaya ne babanka ya shiga hannu a matsayin bawa wanka kananka suna matsayin bayi li'anna al'abda wa ma malak mulkun sayyidi misa aka ce bawa bai gado yace da bawa da abin da ya mallaka ai na mai gidan shi ne ba na shi bane falawar ta ƙaribahu inda aka gadar da a ce makusancin a ba shi gadar ɗan misali baban shi shi bawa ne baban shi ya mutu aka ba shi gadar baban shi nawa ne duke ta mai gidan shi ce ba ta shi bace ba ya cike nan falawar ta ƙaribahu inda zai gadi ɗan uwan shi lakanar taurif da sayyidihi donawa gadon kenan ba shi ci gadon ba mai gidan shi ne ci gado shi kuma bai gadon wancan dan uwan wannan ba wannan shi shi sa kayan bauta take hana gado to yanzu mun ji abin da yake kawo gado dangantaka arme da walici kuma abin da yake hana gado kisa da sabanin addini da bauta sai alwarithun min rijal suwaye masu gado a maza zai gaya maka ga masu gado duk a kai a kawo waɗannan su ne suke gado a cikin ɓangaren maza kun za su gada mamaci namijin da zai gada mamaci ya ce al'ibin wa binuhu wa in nazar ɗanka yana gadonka haka jikanka na gadonka kuma ita ita wa in nazar kinan jikan jikan jika har ƙasa da haka ne duk wanda yake da ƙasa da da wuto nan daga sassalaka duk wanda ya saura to zai gade ka ɗanka jikanka ya ina babu ɗaya jika shi babu shi dai haka za a ta yi da kauli ta'ala yusikum Allah fi auladikum da zakar misal hadar rufayin Allah na muku wasiya kan cikin lamarin ɗiyanku kenan ya ce na ga namiji a ba shi rabon mata biyu bangaren maza kenan kaga da magana ɗa ɗa ɗan ɗa iya cikin ɗa ɗa ba guda ne ɗa da ɗajika din tushe guda ne al'ab wa abu wa na'ala da uba da kaka shin da uba da baban baba wai baban baban baba kaka kenan da babanka da baban shi kai babanka da baban babanka suna gadonka wa ina ala ko da ya sama babanka ya mutu kakanka shi ma mutu iya sama kakan shi da irin abin da ya zabu ba sama sama har shi ma abin da ya sama da ya takaice shi ma ce da kauli ta'ala wa li abawayhi li kulli wahid minhum as-sudus uwayen shi guda biyu kowanne uwa tana da sudusi uba yana da sudusi daya cikin shidda abawaihi kenan na ya kama magana uwaye an samu magana kalma ta uba kenan tun da nan asali an kawo an san mutum bai da uba biyu nan uwa da uba ne aka yi tarjiyin ab akan al'umma ana ne uwa da uba ne dan baka mutum bai uba biyu ɗaya ne uba to nan shi nan ya kawo aya a nan dan dai an ana ne uba ne shi nan yana magana uba sai ka ayar tun tana da alaƙa da uba waljad waljad abu shi ai kaka uban shi waliza kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ana bin abdul mutallib annabi ya ce annabi ya alfahari wannan bale aunen ya ana bin abdul mutallib ni ni ni annabi Allah ne dan abdul mutallib ne kai annabi alfahari da kuma san abdul mutallib kuma an san cewa kakan shi ne haka zai dauki hasan yace yace inni ibni hada ba san ko yace dana wannan zai gwada hassan ko hussein ta wa'annan iyanawa kenan nan ana kawo magana cewa duk da ba magana gado wace magana dangantaka ɗan ɗan mace ma ɗan iya kama ɗan ka ne duk da ana magana ɓangaren gado wasu na ce ai ɗan mace ɗan wani gida ne a sharance ɗan ɗan iya ka ɗan ka ne jikan ka ne shi ma illa magana gado daban a magana ta ɗan iya ka ɗan ka jikan ka ne magana gado kuma daban annabi kina jikokin ce cewa ɗiyan shi ta inna ibn haza kun dana wannan kayan dan diyama ce kuma hatta cikin fami an ci a shar'ance dan an ana maganar fami kaza zuriya kaza dan diya ka iya cikin zuriya ka ban huda shi wannan al'ada ta kace a bai ciki a wannan gado daban amma a shar'ance ana iya daukan dukkan bangaren uwa ana sa cikin magana wannan gidan zuriya ana sa su sai ya ce ya ce kenan nan maganar arjad da ce uba ne kuma sai masu gado cikin maza bayan ya kawo ɗa da jika da uba da kaka sai ya kawo kuma al'akh wa binu da ɗan uwa na ka ce al'akh ɗan uwa wanda ciki ɗaya imma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa uwa ɗaya shi ɗan uwa banda shi wani kuzin daban ne ɗan ammi dan uwa ne haka an ce al'akh a kalma amma haƙiƙa a ce al'akh ana nin ciki daya ibn al-akh ibn al-ukht dole ana nin dan dan uwanka dan yan uwanka wanda kuke ciki daya ba dan yan uwa ba wanda kuke ɗaya mata biyu dan uwanka ɗaya maza biyu dan shi wannan ko diye shi kana iya arme don ba ana ba yan uwanka ce ɗaya mata biyu kuke yan uwanka ce yadda yadda ce da ce amma kana iya armanta na samun matsala ga kan samun rubun ya armi da shi ba da shi ba ce matar shi ce don kuma shi aka ce aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya arma ma da fatima fatima da ce gari nan da ali da annabi da maza biyu suke kai tsaye da maza biyu suke ciki daya amma ka shi ali da fatima amma a dan taka ce da shi ce ta da dan wance ko amma armi ba haramta sa cikin al'akh ana ne ciki daya kenan dan uwanka da dan shi kenan dan dan uwanka shi ma yana gado wayan taraka ko da kai dan nan da kasa shi maka ne ya kawo duk da a wani wuri ta magana ibn amma zai zo daban wa yanta da ta li qawli ta'ala wa huwa yarithuha illa min kulli hawalad na an ce kenan shi miji zai gadi mata in nakata an ba ta da da zai gadi kenan daya cikin rabin dukiyarta in ba ta da na na ne na sai al'am wabinu sai magana ammi dan uwan uba da dan shi kenan ɗanan babanka wan babanka kuma da kuzankin ka na ɗan ɗinsu wa yanta ba a da ko da ɗan ɗan kuzan haka ya ta shi ma dai kan suna igadan ka a halin da babu makusanta yesu ya ce da ƙaudi sallallahu alaihi wasallam الحق الفرائد بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر لأولى رجل ذكر yace nan sai ce ku sadar da fara'id ga masu ita misali rabon gado za a ba mu shi al-fara'id za mu zo a garza mu gani aka ce misali akwai mai nusufi mai rabin dukiya akwai mai ɗaya cikin takwas akwai mai ɗaya cikin shidda akwai mai ɗaya cikin hudu akwai mai rabi da irin wannan sun sai suna ta asabul furud to aka zo aka yi rabu an ba mai sulusi an ba mai suluni an ba ya samu an ka to abin da ya saura bayan an raba irin wa'annan da aka cicira duki aka ba mai sulusi aka samu wani lokaci dan gyara wani abu sama to irin wani abu da yake hayowa bayan an ba asabul furud wanda aka yanka musu nasu to anan shi ne ce fahuwa da aula rajulun zaka sai a ba namiji mai kusa da mamaci misali ɗaya ne misali an ba uwa an ba mata sauransu wadda ta sauran ko uba ne an ba mata an ba waye sauran ya mai zama shi dai namiji mai kusa da mamacin za a bakura sun zama ji bayanin insha Allah dalla dalla sai cikin maza masu gado na tara a zauj miji miji ya ce da ƙauli ta'ala saboda faɗar Allah mai girma da buwaya wala kun nisu matar ka zuwa jikun kuna da rabin abin da matanku suka bari kenan rabin dukiya nan an sani idan ba tare da lamkun hawala duniya in ba tare da ne za ga rabin dukiyarta ka gane mace da miji kai in ba ta da ka gaji rabi in tana da ka gaji daya cikin rubu'i ko mace yan kar ita in kana da da ta gaji daya cikin takwas in ba ka da da ta gaji daya cikin hudu haka abin yake sai almaula almu'tiq maganar mace wanda ya yantar da bawa shi ta almu'tiq akwai almutar akwai almutik almutak wanda aka yantar kin almutak wanda ya yantar na shi mai gado sai muka bayani ta almaula da aka dauki bawa maula ne to amma nan yasa shi muka bayani almutik nan maula da yake ni ba barran ba wancan ba a wanda ya yantar da bawa yana da gado a halin da shi ba wancan da aka yantar da shi bai da magada da kauli sallallahu alaihi wasallam alwala liman a'taq walici yana ga wanda ya yantar da bawa an bayanin aisha da aka da barira ko wanda suka ce su suka so su yi dabara za su sai da barira ga aisha amma walicin barira a hannunsu haka ne ka'ida walici ne ga duk wanda ya yantar ne suka so su sauya wannan hukunci annabi ce aisha kyale su ki saye ta kurin sun doka ta na aisha za su doka aka ba su suka aisha ta saya sun ce bus sai dama aisha barira sai in aisha ta yarda da walicin barira a hannunsu cikin doka tana nan aije walici na wanda yantar ne annan ta kyale su sai ta tun doka ce da banza neman tana shari'a Allah ce bayan ta saya annabi ya wuya hudu ba ta duk shari'in da aka saba wani tayin Allah ko ɗari ne a banza aka yi sai ba ta hati ba kun a banza walici ya ga wanda yantar haka Allah ce haka doka take kenan shaɗin banza shaɗin banza ne sai alwarisatu minan nisa kuma waɗanda suke gado su ma daga cikin mata mun ji maza masu gado guda goma kuma za mu ji mata masu gado guda bakwai alwarisatu minan nisa saba'un su mata masu gado kala bakwai ne ko bakwai ne akwai albint wa bintul ibn akwai diyarka tana gadon ka duk da ba ta gadon duka haka jikar ka amma jikar diyar ɗa diyar ɗa diyar ɗiya ɗan ɗiya mai gado na shi a samgana diyar ɗanka wa in nazala abuha ko da ɗan ɗanka ne ɗan ɗanka ne shi ta gadon ka jikanka ya shi ta gadon ka haka da ya ƙasa ta ce ko da abin ya saba ƙasa da ƙauli ta'ala yusikum Allah fi auladikum la ya muku wasici kan iyanku ɗakinan har zuwa ƙasa da shi da ɗaɗin sai yanzu da kenan akwai ya da jika ta ɗanka sai al'um wal jadda da uwa da kaka ma abin mamaki kaka ta uwa bata gado amma ta uwa ta yi gado eh kaka kaka ta uwa bata bata garanta ko babanka amma kaka ta uwa ta yi garanta inda ba inda ba ko ka bata rai kullum kai ta gado kakarka ko da ubanka da rai ko da diyanka kaka ya bata a ta yi waka inda waka bata rai kaka ya bata ta an bata ma kaka ka ta uwa ta kallo ba bata ko biyu eh ta shi bukin sa bata sauran su bata amma ta kaka ta wasu suka ta wala suka ta jaddul fasila a takaice ne haka ne kaka nan kaka ta wajen uwa da kauli ta'ala wali abawai da kullu wahid min masudus na magana uwaye ko ne daga ciki yana da sudusin dukiyarka na uwaye nan ya kama magana uwa tana cikin abin da karin ja ka kawo sana al'ab amana ne uwa da uba ne to uwa tana gado in bata nan uwa ta take kambacinta al'ukut al'uwa mace tana gadonka a wani hali ita da kauli ta'ala inda murnin halaka da salahu waladun wani ukutun fala nisu mataraka na maganar al'uwa tana gadonka don al'uwa hawa hawa ce akwai shaƙiƙiya akwai lab akwai lal'um to duk da nan bayani shi irin wannan iya cikin bayanai wanda dole a koma ga sunna annasun qur'ani duka ya kama magana a ɗauko cikin magana gadon su wani wuri aka ce tana da rabi wani aka ce tana da ɗaya cikin shidda ko suna tarayya cikin sulusi kuma duka magana matan ne yawa sunna take bayani cewa yan uwa wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ita ce a halin da ba ka da ɗiya ba ka da ɗiya masu gadon ka ba ka da ke ɗa namiji mai gadon ka ba ka da ba ka da kuma uba da rai wannan ɗaliwarka za ta yi gadonka ɗan uwa ɗaya uba ɗaya ne tana iya gadon rabin dukiya haka idan babu uwa ɗaya uba ɗaya ya yi uba za ta gadon rabin dukiyarka amma ita ɓangaren uwa ta zama gashi zama zama zama kamar Allah wata kuke uwa ɗaya ita ma tana gadon ɗaya cikin shidda ko in su biyu na sama da haka su gadi ɗaya su yi tare a cikin ɗaya cikin kuma hikimar Allah ita al'uba sai a ture ta amma uwa ɗaya bata turuwa za mu gaban za mu je gaban sha za mu gani sai azzauja maganar maganar mata ita ma tana gado cewa nan da yanzu ya ga magana yan uwa kurin ya tsaya kun yan uwa kenan hukoci yan uwa tana gado ne uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya ne me ya kaca uwa ɗaya ne kaɗai kowace da yalwa tana da gado shi zabe maka dogon bayanin ba kwancin yalwa kurin shi kenan can bayanin an je wajen dalla dalla kaga bayanin insha Allah sai azzauja mata matarka tana gadonka nan ita da kauli ta'ala wala hunna rubu mimma taraktu nan kuma shi ma an lamu kun wulu in bai da dani lamu kun wulu in bai da dani in baka da da matarka tana gadan daya a cikin hudu ɗan karken rubin dukiyarka alamaulatul mu'tiqa nan mace ce ta 'yantar da bawa wannan bawan sai mutu da ya mutu ba shi magada to wannan ita mace ce amma za ta gadi wannan bawa nata gaba ɗaya za ta kwashi abin da ya bari da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam alwala'u liman a'ataq dan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa walici yana ga wanda ya yantar kenan taliban aka bai ce ba namiji ko mace da duk wanda ya yantar kuma da asalin magana ta bayani ya bayyana a walicin Aisha ga Barira da ga Aisha ga mace ce ko amma annabi ya bata wannan haƙƙin na maganar walicin barira a hannunta to kenan da namiji ki gadan bawon shi da yantar haka mace za ta yi gadan bawon ta da ta yantar amma a kurewa ba cewa ba sai in gadan bawon da aka yantar kin sai idan ba shi da magada idan yana da magada ba ka ko ba ci sai a halin da bawon ba shi da ɗa ba shi da dangi ba san magadan shi ba kenan a nan ne ake maido gadon a ba wanda ya tara shi amma matuƙa aka samu dangin shi inda suke magadan shi ba mu cin gadon su sai yanzu wa'annan da mun ji ɓangaren maza da ɓangaren mata sai ya ce almustahiquna litarika wanda suke da haƙƙin gado a jumurce waye mai kashi kaza waye mai kashi kaza waye mai kashi kaza sai ka ce almustahiqun litarika thalathatun zufaratin wa asaba wa rahim akwai wanda Allah yanka ma masu aka yanka musu kashi kaza an zama ji bayani sabul furud su suwa muhara da magana asaba wanda kunin su ko kare da roka mu ne kurin yanzu misali an zo ana rabon gado iya da ɗa da mata da uba da uwa za an ce ga kasan ga kasan ga kasan da mata saka da ka ce da uba iya da sirsi uwa sirsi mata sumni shi da kunin kwazo kamar mai zauna ɗaya daga cikin magana saba kenan haka ɓangaren yan zamu ce zumunta na zumunci na dalilin rahim wanda ba ba su iya cin dukiya gaba ɗaya ko su gane dukiya amma suna da gado amma ba su gane dukiya su kaɗai su kaɗai ta wannan su ne kenan bayani da za mu tashi kenshin mu tashi don kan mai guntu da kan mai gulu za mu tashi yanzu kenan bayani na alfurudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala sunan mana wanda Allah ya yanka a cikin Qur'ani sunan insha Allah karatun mu mai zuwa za su bayani kan wanda Allah ya ambata a nassin Qur'ani insha Allah kuma insha Allah mu kare ganin darasin bai da kashi ba da ya taka talitan karshen karatun gaba daya sai mu yi tabulo na kowa a cikin asal furud insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته